بعين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومنا منا الله سبحانه وتعالى وديا لهذا هم أولنا مثلاتي من البركة masu masu sabiru da kat wanda yake unguwa ta mar'afan wanda domin ci gaba da darasi na littafi na kitab na usul salasa wa adillatuha na al-imam al-allama al-mujaddid shekul islam muhammad bin abdulwahab wanda wannan shine darasi na uku daga cikin darsuka na wannan littafin malam ya buɗe wannan littafin da muqaddima guda uku mun ga mukaddima ta fari wanda ya nuna mana cewa domin san wasu matsaloli guda hudu wanda mana ya bayyana su a mukaddima ta fari a mukaddima ta biyu mana ya nuna mana cewa wasu matsaloli guda wasu matsaloli guda uku su ma dole mu san da su kuma mu yi ƙudurin abin da suka kumsa wanda su wannan matsalolin guda uku na mukaddima ta biyu su kuma sun shahi abinda ya shahi tauhidi wadda da sababin halittar ɗan adam to mun ga wayannan mukaddimun guda biyu insha Allah yanzu mu tashi a mukaddima ta uku ta ƙarshe wadda bayan wannan mukaddima ta uku ta ƙarshe kai tsaye abinda za mu tashi mu gani shine za mu ga ci gaban bayani ko kuma fara bayanin akan asillai guda uku tambayoyi na kabari wanda wannan littafin mala ya gina shi ne akan wannan tambayoyin na kabari sai wayannan muqaddimomin guda uku hada muqaddima ta uku muqaddima ta hari mala ya hara ta da ilam rahimakallah ta biyu ilam rahimakallah ta uku kuma i'lam arshadaka Allah li ta'ati kaga kowace muqaddima ba ya buɗe ta da yima mai karatu addu'a wadah shine ma yake cewa i'lam arshadaka Allah li ta'atihi أن الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم ما لم سيبود وانا مقدمة كنا تأكل مقدمة تهاري mun ganta da ta biyu muqaddima ta uku ma ya buɗe ta ita ma dai ya buɗe ta da addu'a ma da yace i'lam ka sani kai dalibi mai karatu kenan arshadaka Allah li ta'atihi Allah ya shiryar da kai domin tashi da kiyaye biyayya a gare shi to kaga ta fari i'lam rahimakallah addu'a ya ma Allah ya ji kanka ko ta muqaddima ta biyu i'lam ita ma rahimakallah addu'a ma Allah ya tsara a wannan kuma yayi ma addu'a Allah ya shirye ka Allah tsora ka akan tafarkin shi na yi mishi biyayya na tsayawa da bin umarnin shi da bar abin da ya hana i'lam arshadaka Allah li ta'atihi ka sani Allah ya shirye ka yi sani abinda zai bayyana ke na yanzu i'lam annal hanafiyya ka san da cewa lallai al'anafiya addini mai kyakke mai tauhidi to he kafin yi baka amsar abin da zaka sani sai maka addu'a ya zo da jumla i'tiradiyya ya ce arshadaka Allah li ta'ati Allah ya shiryar da kai zuwa ga yi mashi biyayya wadih ar-rushd ضد الغي واضح قد تبين الرشد من الغي الرشد ضد الغي سابان بتر الغي بتر الرشد شريع كده لما انا يبقى الدعاء الله شريع ده كده لطاعته اذا كما الطاعه ضد المعصيه سابان سابان الله المعصيه سابان معصيه الله سابان الله ta'atullah yi ma'annabi wadah mala yace kasancewa annal hanafiyya millata ibrahim kasance cewa lalle al hanafiyya shine addin al qadim ala al tauhid al ma'il an shirk al hanafiyya shine addinin da ya ginu akan tauhidi wanda babu shirka to wannan al hanafiyya millata ibrahim tafarki ne na annabi ibrahim wanda annabi ibrahim abul anbiya'i ne bayan zuwan shi duk annabawan da suka zo bayan zuwan shi duk sun zo ne daga ƙarshen shi bangaren larabawa annabi isma'il zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka daga ƙarshen shi ne bangaren bani isra'ila tun daga ishaq abin da ya yi yaqub abin da ya kasa duka daga ƙarshen shi ne واضح shi sa ake mishi laqabin abul anbiya wadah kenan daga daga zuriyar shi ce kenan al-hanafiyya me ma'ana al-hanafiyya kuma ta zo a hadisi magana sai yake cewa inna allaha ba'athani bil hanafiyyati samha Allah ya turo da tafarki na tauhidi wanda yake gina akan tauhidi da aqida kikkiawa as-samha mai sauki wanda babu tsanani a ciki kenan al-hanafiyya shine addini القائم على التوحيد المائل عن الشرك شيني الدين ده يجنو أكن توحيدي ده عقيدة كيكاوة سوى الله كإنا بطاعة كما يأبر الشركة شيني تفرك عن النبي إبراهيم واضح ما لا يتي أن الحنفية للي وانا كلمة هو سماكم المسلمين النبي إبراهيم كده للي وانا كلمة ملة إبراهيم تفرك لنا النبي إبراهيم عليه السلام amincin Allah shi tabbata a gare shi idan aka wace ɗaya daga cikin annabawan da suka gabata ana ce musu alaihi salam annabi musa alaihi salam annabi nuh alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam haɗa haka wa'inda alkur'ani ya haɗe su ya darajta su kawo maryam alaihi salam haɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cikakke kenan wadah dan aka wadi sahabi radiyallahu anhu wadah dan aka wadi malami ya riga ya rasu rahimahullah wanda yake da rai Allah ya kai shi wa hafizahullah wadah kenan wannan shine ladabi didda wannan shine ladabin da ya kamata a kiyaye wadah haka malamai suka a zai mala'ika ma in aka wadi za a ce alaihi salam jibril alaihi salam haka za a amincin Allah shi tabbata a gare shi wadah kinan millata ibrahim tafarki ne na annabi ibrahim wanda kuma Allah madaukakin sarki ya marna umarni akan mu bi tafarkin annabi ibrahim thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa bayan haka mun maka wahayi annabi muhammad zalama ukin sarki kica an ittabi akan kabi millata ibrahim tafarki na annabi ibrahim hanifan wanda ya kasance a gine akan tauhidi yana mai barin shirka shine al-addini al-hanif ko kuma al-hanafiyya wadah addinin da ake gina shi akan tauhidi ba maka da shirka wadah addinin qa'imu ala tauhid al-ma'il ala shirk wannan shine al-hanafiyya wadah shine ma da yace annal hanafiya lalle al hanafiya millata ibrahim tafarki ne na annabi ibrahim ita ce dai abinda kalma ta tauhidi ta kumsa wadah la ilaha illallah shi yasa ma da ya fassara mana kamar ka tambayi ma da to mecece al hanafiya dinnan wanda milla ce ta annabi ibrahim shi yasa ma da ya kawo alama ta tafsiri wadah alamar alamar alamar tafsiri digo ɗaya saman ɗaya علامة التفصيل واضح علامة أبن دير قاعدة بعد ذا أي بيان شيء أبن دير بيان واضح شيء ما ليتي أن تعبد الله شيء معناته كبوتا وأن وحده شيء كأي مخلصا له الدين كان ميكيبا شيء ده إبادة أن تعبد الله كبوتا مع الله بأوكي تركي وحده شيء كأي mukhlisan lahu din kana mai kebance shi da ibada kana mai yi ikhlasi a cikin ibada nan addinu bi ma'ana al-ibada dama addini a cikin alqur'ani ko sun shari'a yana zuwa addin bi ma'ana al-ibada yana zuwa da ma'ana ta ibada wata ran addini yazo ana ne da shi al-ibada kamar wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din suna mai yin ikhlasi a ibada addini bi ma'anar ibada wadih halalahu ad-din al-khalis al-ibada al-khalis ko je wata rab addini yazo bi ma'ana al-islam inna ad-din 'inda Allah islam wata rab addini yazo bi ma'ana al-jaza a cikin suratul fatiha maliki yawmiddin ay yawmul jaza wal hisab ranar sakamako واضح kidan addini yana zuwa da wannan ma'anoni shi yasa duk guri in yazo kafin ka dauki ma'ana ɗaya he kaga akan me ake magana ana magana akan ibada to ibada yake ana magana akan musulunci to musulunci yake ana magana akan sakamako to sakamako yake ne waga Allah ya maka kinan mukhlisan lahu din an ta'budu Allah ka bauta ma Allah ba sarki Allah shine asalin shi al-ma'lum أي المعبود بحق وند أكي بوتا ما دغسكيا أن تعبد الله كبوتا ما الله مدعوك كنسركي وحده شيك أي مخلصا له الدين كان بكي من جشي ذا إبادة ذا إخلاصي أنت وانا شيني تفرك النبي إبراهيم وانا شيني أبدا لا إله إلا الله تقمسا واضح ويازو أتكين سورة الزخرف Allah maɗauki sarki yake ba da labari wa in kala ibrahimu da abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa ma'aifin shi da baban da mutanen shi innani bara'un mimma ta'budu duk abin da kuke bautawa kuma bayan Allah na barranta da shi kaga an kore ibada ga wani Allah shakka ko illal ladhi fatarani sai wanda ya kaji halitta ta Allah shi kadai shi zan bauta fa innahu sayhadin domin shi zai shirye da ni kidan kaga nan abinda wannan kalmomin suka amsa la ilaha illallah shi yasa Allah ya ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqli ya Allah ya sanya wannan kalmar ta zamto wanzazziya ce a cikin zuriyar shi fi aqibihi a cikin zuriyar shi ha Allah ya maka la'annahum yarji'un saboda su dawo su yi riko da ita kuma an turo su an tabbatar da ita a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi yani yazo da da'awa ta tauhidi wadah kidan wannan shine ma'ana al-hanafiyya wadah an ta'budu Allah wahdahu la sharika wahdahu mukhlishan lahu din yamma la yace wa bidalika amara wa bidalika amara Allah jami'an nas da haka ne Allah ya umarci dukkanin mutane a bauta mushi shi kadai da tauhidi shi kadai kada a hada shi da kowa cikin shirka wa bizalika da haka amara Allah Allah madaukin sarki yayi umarni gawa jami'an nasi gabaki ɗayan mutane Allah ya umarce shi da su bauta masa shi kadai wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu tawhid Allah madaukin sarki yace a kowace al'umma mun turo musu manzo wannan manzan ne yake cewa an ibudullah ku bauta wa Allah wajtanibu tawus ku nisanci bautan wani Allah shi ne kawai yan ga kowace kowane annabi in yazo da awar da yake shi ne a bauta wa Allah a nisanci bautan wani Allah ya ibudullah ma lakum min ilahin ghayr ku bauta wa Allah haka kowane annabi yake wahala da awar shi Allah ya taimaka kenan kaga Allah ɗaukin sarki ya umarci dukkanin mutane akan su bauta mashi haka aljannu taba'an linnas su ma umarci su da bauta Allah shi kadai wadih wa khalaqahum laha kuma hallo saboda wannan ibadar tashi shi kadai Allah ya halicci mutane da saboda su bauta mashi shi kadai ya halicce su wa khalaqahum laha kuma Allah ɗaukin sarki ya halicci mutane laha saboda su bauta mashi kamar nan mai mala yake so gwada ma shine al-maqsad min khalqil insi wal jinn manuha ta halittar mutane da aljanu saboda me yasa Allah ya halicci mutane ya halicci aljanu sai mana ya ce maka wa khalaqahum laha Allah ya halicce su dan wannan ibada su bauta mishi shi kai ka iya cewa in hajaru sai mana ya ce kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ɗauke sai ke ce wa ma halaktu ma inan nasi ya ce korewa take wa ma halaktu ba mun halarci ba aljinna dangi na aljannu wani insa da dangi na mutane illa da ya abudu sai don su bauta mani ni kaɗai nan in mun lura illa da ya abudu ni asalin shi illa da ya abudu ni sai aka haɗa fiye haɗin ta bayan kenan malamai suka ce wannan yawon ɗannan tana nuna alwahdaniya illa li ya'buduni wahdi sai dan su bauta mani ni kadai wa ma khalaqtu jinna ba halatti ba dangi na aljanu wal insa da mutane illa li ya'buduni sai dan su bauta mani ni kadai sannan ibadar da za su yi min ba dan su ƙara ba ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun banna buƙatar su arzika ni banna bukatar su bani wani abinci na Allah baya bukatar komai da ibada ka ban amfanin ka ce inna Allah huwa ar-razzaqu zu quwwati mati Allah shi yake arzika ba shine mu abucin karfi shi yake arzika mai arziki wanda yake arzikawa kenan ibada kawai a haka da akwai isharar cewa ibada tana jawo arziki na duniya da rayuwa ibada tana jawo albarkar rayuwa ibada tana jawo alhanin rayuwa a duniya da Allah taimaka Allah ya mana tawfiki da gamdakar Allah sanya albarka da alkhairi a rayuwa sai mala yace ma wa ma'ana ya abuduni wadah ay wahiduni su kadaita ni a ibada wa ma'ana ya abuduni da Allah mai kusa yake ce illa ya abuduni shine ay wahiduni yau a wata nuska ya ce ai wahidu ne fil ibada su kaɗaita ne a wajen bautar Allah wada to yanzu mun riga mun ga mai ma'ana alhanafiya ko ta farta annabi ibrahim sai kuma zai mun riga mun ga me sababin da ya sa aka halarci aljanu da mutane ko to yanzu umarnin wani abu ne babban abu wanda Allah ya umarni da shi wani babban abu ne wanda Allah ya hana da shi ai ibada tana kasancewa ne daga ma'amurat ko da manhiyat ma'amurat abinda aka umarce ka ka yi shi shine ibada ko abinda aka hana ka ka bar shi shine ibada ko wada to yanzu wani babban abu ne wanda aka umarce ka ka yi shi ibada ne wani babban abu ne wanda aka hana ka barin shi ibada ga makatan baima ka fi karatun yadda yake mutasalsil bitadarrush mas'ala bayan mas'ala mas'ala bayan mas'ala na bala yace wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid mafi girman abinda Allah ya yi umarni da shi shine at-tauhid a kace ta Allah shi kadai shi kuma kalma ta at-tauhid min al-ahad ja'al shay'i ahadan la ta'lamu ala cikin ka sanya abu ya zanto shi kai ne bai da tamka bai da tsori a gare shi yasa al-ahad ma la sani lahu lil wahid alladhi la ta'lamu ta'dab al-ahad amma an kace al-wahid حائطنا يا أسرى يا أسرى أما الأحد الذي لا نظير له ولا ند له barantana ma har a samu asali asali shi yasa wasu ɗin ne ya zo a cikin suratul ikhlas suratul wujdaniyya suratul tauhid qul huwa allahu ahad ba a ce ba qul huwa allahu wahid ma ba shi yasa mushrikai aka ce la ilaha illa allah sai su musulunta kai ne ba allolin nan a cikin ka'aba ba sun tara alloli ɗari uku da wajen wani abu kowa kuma yana da wajen shi yake a ja'alar ali haka ilahan wahida duka allolin nan a cikin kuɗi su a maido su ɗaya kiran kaga su ba su bai ikirarin cewa allah ahadi ne ya za wahida su suna ganin dole a samu asali asali rabi a yi ta ilgawa har ila ma ya ne in ya haza da shi wani jara ka ce abin mamaki to kaga wannan shi ne kalma asalin kalma na tawhidi daga yaren larabci ko to sauran kuma me me ma'anar tawhidi a gurin malaman aqida malaman aqida suka ce at-tauhidu ifradullahi tabaraka wa ta'ala fi ma yahtassu bi kakkace ta Allah a cikin abin da ya kasance ya keɓanci Allah na haƙƙin shi ne wajen halitta da arzikawa da mai yake wa suna juya lamarin duniya kashewa rayawa kakkace ta Allah shi kaɗi ne ke kuma shi kaɗe tarsa wajen ibada shi kaɗi cancanta abotawa duk wata ibada da ake wanda ba shi ne ɓata ne wajen sunayen shi da sifofin shi kaɗi ne a cikin wannan sunayen nashi da sifofin nashi babu wanda yake musharaka da shi ko kuma yake daidai shi yake tamka da shi shi yasa malamai suke cewa nau'ika na tauhidi guda uku ne wasu malamai suna cewa guda hudu ne sai su ƙara al-iman bi wujudillah kai imani da samuwar Allah wannan game da mushriki in mutum mulhidi ne bai yarda ba da akwai Allah kaga sai a ƙara akan shi ko amma da ke mafi yawan hakkafura masu yarda akwai Allah sai dai sun sha bambam wajen sanin Allah kaga buziya ɗan addinin buda suka ce allah duhu da haske ko ko makamanta haka wasu kuma suka ce haske wasu kuma suka ce ɗabi'a wasu kuma suka ce a azhamani wasu kuma suka ce a ga an an indiya dawon ba ma al'ada su wani wani bakara wani sharuwa wani biri wani ma'aikata wani kuma ya zo ya ce dutse gumki abinda aka fi saba ga su nan kawai sun sha babban amma kowa ya da akwai Allah amma hannun ya sanin Allah saboda dukkanin wa'annan hannun hankalin suke sa wajen sanin Allah shi kuma hankali yana nuna maka Allah shi ne wahayi na annaba wanda Allah ya tuwo annaba ta hanyar shi za ka san shi yasa duk mutumin da ya ce zai san Allah ta hanyar falsafa to ba ya taɓa sanin Allah ba bayani ba a ce sai ka yi shakka za ka san Allah asilillahi shakkun kai ɗan falsafa game da lamarin Allah da ke shakka sai ka yi shakka ba za ka san Allah Allah ta yi kenan wannan shi ne kenan yamma dawo nau'ika na tauhidi al'iman bi wujudillah ko bayan shi kuma al'iman bi rububiyyatillah شيء كالإيمان أن الله هو الرازق الخالق المدبر المميت المحيي ونذكر شيء أبن دبا زمن في واسك أوكا كبا معنى لا إله إلا الله هذه كما لا إله إلا الله معناتها شيء لا معبود بحق إلا الله تعالى في نوعنا بيو وكما نأكو أجير وانا نوعي كان توحيد شيء توحيد الألوهية توحيد العبودية كأيت الله أتكين إبادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله duk da a ƙarƙashin la'ila ɗuwa don dukkanin nau'i na tauhidi da akwai haɓa wata za mu ƙara yin bayan kan ya kuma tauhidi da asma wasu ba ka yi imani da allah yana da sunaye ba a tabbatar da su da hankali inda ma alƙur'ani da hadisi yake tabbatar da su kuma da siffofin allah ka yi imani da su kada ka kamanta siffofin allah da siffofin ma wanda wannan halitta ko makamantan haka wanda sun zama gani insha Allah wannan yasa jai ya wannan shine nau'ika na tauhidi jai Allah ta maka shi kuma tauhidi yana karkashin rukuni na imani na fara shine al-iman billah rukuni na fara shi yasa mabahisul aqida sune arkanul iman ko to tauhidi shi kuma a rukuni na wani shi ne al-iman billah a lokacin da iman billah al-iman bi wujudillah al-iman bi rububiyyatillah al-iman bi uluhiyyatillah wa rububiyyati al-iman bi asma'ihi wa sifatihi wadai sannan an kai gaba shi ne tauhidi na risala shi ne al-ittiba wal iman shi ne a rukuni na harin ma kasashe biyu za a ɓangare na harin al'imanin bin an tuni da bilayi wa mala'ika ta akwai rukuni ke na harin al'imanin bin bayan ma kuma ka tafi a shahara biyu ne ta sako sai ka tafi kuma ɓangaren imani da manzanni daga cikin imani da manzan Allah sa a sama ga sunan rukuni rukuni bayan rukuni a ƙarƙashin imani da manzan Allah sama aqidarka bangaren sahabban mazala da alin bai na mazala su zama da haka haka haka ga sun duka a ishe gaya ma ba ba ta aƙida imani da lahira kuma albashi shi imani da mutuwa imani da tambayoyin kabari da makamanta imani da kaddara alkaza wa kadar haka ga sunan da su wannan su ne ba ba hasil aƙida arkanin iman to amma shi tauhidi rukuni ne da cikin rukunin iman رحشيسا العقيدة عام يقين العقيدة أنا نين بيتا ذكر من مباحث لا أركان الإيمان كو شيكما التوحيد أنا نين بشي ركن لنا تذكركم للإيمان نعم كما داو كنو هو أعظم ما في جرمة وندا ما أمر الله به ما في جرمة أبدا أنا أوكي سركي يي أمامي شي شيني التوحيد وندا مرغا منغا ما معنى شي ما في جرمة da'awa annabawa da ita ake budewa mara zama ishara akan haka menene tauhidi mala yace wa huwa ifradullahi bil ibada shine a kade ta Allah da ibada kaga nan malam yayi ta'arifin tauhidi bin bi nau'i wahid min anwa'i wani nau'i ne malam ya dauka ne ya ta'arifin tauhidi da shi a cikin tauhidin da muka yi nau'i malam ya yi tarifin tauhidi da nau'in ɗaya da cikin nau'aikar shi kula wannan ya ce wa huwa ifradun lahi bin ibada Allah Allah ta kowa shi ne tauhidin توحيد الألوهية العبودية maimakon malam ya ce maka saboda yanzu a matakin hari wanne aka yi so ka sani sai ya ɗauko maka nau'in shi ɗaya sai maka tare wadda kamar yanzu ka tambayi mutum menene addini ya ce ma addini ita ce nasiha nasiha wani ɓangare ne daga cikin ɓangare na addini shi zama zama ya ce addini an nasiha saboda muhimmancin shi ko ka tambaye mutum menene aikin haji sai ya ce ma al'ama ka tambaye mutum menene sallah sai ya ce maka khushu'u da tuna Allah saboda muhimmancin abu ya nuna shi ne ma abu duka shi kuma wani bangare ne daga ciki kenan tauhidul uluhiyya shine ya arrafa tauhidi shi yace wa huwa shi tauhidi ifradullahi bil ibada kadai ta Allah da bauta shi kadai a bauta mashi ba a hada shi da kowa kuma zan samun yabo in yabo kake so yaban Allah kadai za ka nema in ka ka bauta wa Allah amma kana son wani yabe ka kai riya wanda yake rage ikhlas wadah kenan ifradullahi kadai ta Allah bil ibada da ibada wannan shine tauhidi kuma shine mafi girman abin da Allah ya yi umarni da shi mafi kuma girman abin da Allah maɗaukin sarki ya yi hani a kan shi mala ya ce wa a'zamu ma naha anhu ashir mafi girman abin da Allah maɗaukin sarki ya yi hani a kan shi shine shirka shi kuma shirka mala ya ce huwa da'awatu ghayri huwa da'awatu ghayrihi ma'ahu ka kirayi wani Allah tare da Allah kana roƙon Allah kuma kana roƙon wani Allah to in ya kai halin ma baka roƙon Allah kawai wani Allah kake roƙo to kai mushriki ne tsantsa ba a shakka kan wai ka hada kana roƙon Allah kana addu'a kana roƙon Allah kana roƙon wani Allah wannan shine mutum yayi shirka nafsu shi abin da mana yi nan sai mana me yake suna bayanin ma'anar shirka da shirka fi du'a saboda yana maka muhimmancin yani addu'a kasancewa ita ce asalin ibada duk wata ibada da ka sani da akwai addu'a a cikinta duk ibada da ka sani da akwai addu'a a cikinta lokacin da za ka yi sallah ko ba ka yi wa da ana zafar samu me kake nema misalin halin ka allah ya saka aljanna lokacin da za ka wajen zakka allah ya saka aljanna kaga da akwai addu'a a tare da ita shi sa irin wani ake ce musu du'a'u ibada addu'a ta ibada du'a'u matsala wani za ka dinga roƙon Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza da duk wata ibada da dan an nuna maka cewa lalle addu'a ibada ce har hadisi ma zo addu'a wani ibada awal ibada addu'a ita ce ibada wanda kenan mala ya ce wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu roƙon Allah tare da roƙon wani amma roƙon da ake nihi da addu'a da ake nihi roƙon da ake nihi na ibada ƙwada abinda mutum bai ya iyawa wanda Allah ka yake iyawa ka roƙi mutum kamar ka roƙi mamaci ya ba ka lahiya ko makamanta haka kawar ka roƙi mamaci ya ba ka arziki ka roƙi mutum ka ce wani arzika ne shi hali Allah yake arzikawa ƙwada amma ka roƙi mutum wani ba ni jika biyar wanda yana iya Allah ba shi damai ya yi ko ba zai fi bane ba amma abinda mutum ba shi iyawa ba ya iyawa ya fita daga ƙudurar shi daga ƙarfin shi daga ikon shi na Allah ne ka yi wa wani Allah wannan shi ne shirka ta ibada wanda take shiga cikin addu'a Allah taimaka kenan har kuma hallo isti'ada da isti'ana da nau'inka na ibada amma nan ma da ya faɗi nau'i ɗaya daga cikin nau'i na ibada addu'a da akwai nau'i'ika da dama wanda ma daga baya zai ƙara fassara mana su insha Allah idan shirka shine da'watu ghairihi ma'ahu ko kuma ka ce ibadatu ghairihi ma'ahu ka bauta ma Allah tare da wani shi ka kwamaya shine shirka amma in ba ka bauta ma Allah ko wani Allah kake bautawa kai karni ne tsantsa ba ma wahala ya an bincika ba ba wahala ya an yi wani bincike arni ne tsantsa wanda bayya bautar Allah ko wata wurin Allah yake ana magana cewa kana bautawa Allah kuma kana bautawa na Allah nan shirka take inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار لن يود شركا ألا حرم تاب الشقاء الجنة وقوم شرطا آيوي دداما قاسنا إن الله لا يغفر عن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ألا بايا غامر تاب بشركي إن يموت أكل شركا هذا آيوي دداما suna nan wanda suka zo a roƙa wajen hanyar a kan shirka to shi ne mafi girman abin da allah maɗaukin sarki ya yi hanyar a kan shi shi ne shirka wa a azamu ma na ha'anhu a shirka wa huwa da'awatu ghairihi ma'ahu menene dalili akan haka malai ce wa dalilu qawluhu ta'ala wa abudu allaha wa la tushriku bihi shay'an allah maɗaukin sarki ce wa abudu allaha ku bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku gwama ya shi a ibada da wani kowaye wannan wani kada ku gwama shi malakul muqarrabun aw nabiyyun mursal kowane mutum ne mahama kana min salah kada ku gwama ya shi da Allah a wani ma wanda ke da shi da me yake suna dalili akan haka shine kaga wa'budullaha ku bauta wa Allah shi kaɗai al'amru bitawhid ifradun Allah tabaraka ta'ala bil ibada dai wala tushriku bi shay'a kada ku shirka annahi an shirk shine ma'anar ne la ilaha illallah wa'budullaha wa'budullaha illa Allah akasa kalma a karshen duniya wala tushriku bi sha la ilaha wa ba annaha an shirk shine la ilaha babu wani abun bautawa al'amru bit tauhid wa ibadati Allah wahdahu illa ma sika Allah kai abota wa ba wannan kenan shine abinda wannan muqaddima ta kumsa wannan ita ce kenan muqaddima ta uku muqaddima ta hari mala ya bude ta i'lam rahimakallah muqaddima ta biyu i'lam rahimakallah muqaddima ta uku i'lam arshadakallah li ta'ati abinda ya wuce muqaddima ta hari mas'aloli guda nawa hudu ko dole ka san su kai aiki da su da kuma bayani akan su abinda ya wuce muqaddima ta biyu mas'aloli guda uku dole ka san su kai tsabbiri da su kai aiki da su a muqaddima ta biyu magana ce azbe ka maka wada Allah ke ba to wannan ma duka malam shin huda ce kaga hikima ta in za a fara karatu ya zamto da akwai shin huda kada ka fara karatu kai tsaye ka shiga karatu istiratijiya ce hanya ce ta koyarwa in za ka fara karatu kana so ka koyar da alaƙar bisa karatu samushin hudar da za ka yi ta yadda kwakwalon mutane za su zo in sun zo sun buɗu sai ka sanya karatun da za ka koya ba kai tsaye baka ce ko abin da kake so ba koya shi ne za ka fara ba ka samu wata ishin ba misali ko da ƙwa'ani ne za a karanta ka ga babu bayani ko Allah sai ka buɗe da cewa ɗan uwa mu tsaya mu saurari wata sura mai mahimmancin gaske wanda a wannan sura za mu ga yanayin ayoyi kala kaza makamantan haka ka jawo hankali ne wata ishin huɗa za ka yi ta minti ɗaya biyu in yi so kawai ka shiga karatu za a kwada mutane sai zuwa amma ka fara koyarwa ana surutu ana magana ana tunanin wani abu na duniya kwakwalwa ba ka mallaki kwakwalwar tasu ba da zuciyar tasu kai kuma ka raga ka zuwa ilimin shi za a rike ke ka jawo hankalin da abin da ba da yake yanzu ka ga ya nuna mana muhimmancin ta neman ilimi da aiki da shi da kira da zuwa gare shi da haƙuri ya nuna mana muhimmancin riko da tauhidi sanin aqida da sauransu to kuma yanzu sai zai gaya mana amsoshi na kabarin guda uku wanda barka mun bayyana cewa wannan risala shine mala ya gida shine akan wasu masail kabar guda uku mala yake cewa fa idza qila laka mal usulus salasa allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatu al-'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam malai ce fa idza qila laka idan aka ce maka mal usulus salasa wasu asallai ne guda uku wasu tushishika ne guda uku allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha wanda ya wajibi ne akan mutum ya san su wasu tushishika ne guda uku wanda wajibi ne akan mutum ya san su fa qul sai ka ce ma'arifatul abdi rabbahu bawa ya san wane ne ubangijin shi wanda ya halitta shi kuma shi kadai zai bauta wajinahu kuma ya san menene addinin shi wanda shi kadai zai bi zai riko da shi zai tabbaka shi sannan kuma hallo wa nabiyahu bawa ya san annabin shi wane ne shine muhammad muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam ya san shi ya san tarihin shi ya san wane shi ya san imanin shi da rukunin imanin shi wannan su ne tambayoyin da za a yi wa mutum a kabari hadisi ne mai tsawo wanda imamu bukhari da muslim sun rawaito da sauran malamai shine idan mutum aka sanya shi cikin kabari wanda suka binne shi suka juya mala'ikoki guda biyu za su zo su mishi bakake dindindin da idaniya masu da yake suna tsanwaye masu kalar bila-bila zurka za su zo mishi sai mishi mummuni da ido su mishi tambayoyi guda ba su ce manna rabuka wane ne ubangijinka wa ma dinuka menene addininka wa man nabiyuka wani ne annabinka a wata ruwaya za su ce wa ma za ta kone fi haza rajin da zai bai tafi a mishi tambayoyi guda uku akan wannan ababen a sallar da malam zai baka amsa su idan mumuni ne ya yi karatu da malam ya yi aiki da abin da ya karanta akan wannan tambayoyi guda uku ya yi kuduri da su ya yi aiki da su haka idan ya riga in aka mishi tambaya shi ne zai ba da amsa shi ne manzana ke cewa in an binne mutum ku tema mishi tabbata a wajen ba da amsa nan allahumma gafir lahu wa tabbitu inda su ya Allah ka gafarta mishi ka tabbatar da shi shukrar da za su zuwa hana a wajen tambaya ka gafarta mishi ya Allah allahumma mutum yana mutuwa abinda za a fara mishi tun kayan abin ne addu'a da ake so ka yi ta yi Allahumma ighfir lahu wa thabbithu inda sa ya Allah ka gafarta mishi ka tabbatar da shi a wajen tambaya ta kabar ya Allah yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah malamai suke cewa Allah zai tabbatar da mummunai bil qawli thabit da hadiya wanda take tabbatacciya shine la ilaha illallah a duniya lokacin da za su mutu wafi al'akira da kuma a lahira lokacin da adana su kabari in an musamman shi yasa ka yi imani ka yi rukun da aƙida ka yi ƙudiri ka yi aiki wannan tambayoyin sauƙi da rasu idan mummuni ne mai tauhidi wanda yake aiki da haka zai ba da amsa ya ce rabbi allah batta da wahala amsa wa nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa diniyar islam kaga amsa ce mai sauƙi amma he mummuni nagari na kwarai wanda ya aiki kyakkyawa ya yi kudiri kyakkyawa yake yi bada idan kafiri ne in an mishi tambaya sai ya ce ha ha ha na adi ban sani sami'atun nasu ya koyo da fakultu na ji mutane suna cewa haina wadda shi yasa malamai suke cewa wannan amsosin nan guda uku dole kai bawa ka san su da dalili kakka san su a titi kakka san su kawai da mutane suke wadda kaga ta yi sami'atu nasu ya kuluna shayar fa kuntu naji mutane suna wadan abu ni ma yi nake hudu shi sama da suke ce dole ya kasan su da rai ne shi yasa malam to ya yi rubutu a kansu wannan tambayoyin guda uku insha Allah za mu gan su ɗaya bayan ɗaya da bayani ɗaya bayan ɗaya insha Allah kidan wannan su ne tambayoyi guda uku wanda ake ma mutum a cikin kabar magani hanyar ba da amsa ka karance su ka yi kuduri da abin da suka kunsa sannan kuma zo ka yi aiki da abin da suka kunsa wannan shi yake tsirata da kai Allah ta mu kasance wannan cikin wanda mu tsira shi ne malai ce idan aka ce maka mal usul sirasa wasu toshishika ne guda uku wanda allati yajib al insan ma'rifatu wanda wajibi ne mutum ya san su fa kun shi ka ce ma'rifatu al abd rabbahu wa dinahu wa nabiyahu muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kai bawa karanta shi ne zaka yi a kana raye ka san ma'anarsu ka yi aiki da su ko ba in ka mutu ba liman ya zo ya ci goro ya zauna a kusan kabarin ka ya rike helo ko mai yake suna gatari ko makamanta haka ko wata sanda ya ce wa iza sa'alaka almalakani wa kullahuma wa iza mata al-abdu yake ba wannan bane ba wannan baya tsiratar da mutum bid'a ne manzon Allah bai shar'anta a'a mutum ya karanta da rayuwar shi ya yi ƙuduri ya yi aiki da su shi zai tsiratar da shi a wajen tambayoyin nan amma in ka kwana dubu kana mashi karanta wani inda bai yi ba aiki da su bai yi makon da su ba ya ba da su shi sa wannan kuskure ne zai an rike wani helo liman ya hara yana karantawa in ya kare sai ya bawa na kusa da shi a zagaye a zagaye duka wallahi wannan bid'a ce ma an zalla biya mai sifat ba su isa ba su kali tayi ɗaya na fiɗu na malikiya ne ko shafiya ko amaliya ko hanabila ne wanda ya tabbatar da haka bayan tana yi tayi mamiki kaga jahilci ne bid'a ne rishin tunani ne cin kuɗin mutane ne kuma liman an da ya wannan abun ha ba dan Allah ya ba fi sabilillah ya ba da kuɗin shi daban wanda ake ba shi liman da ya wannan abu da kuɗin shi daban wanda ake ba shi kaga kasuwanci shi yasa ba aka zuba ba a yi ba mutuwa don da cewa wayya ya shi kuɗi ba ya zuwa saboda a mutuwa an yi ba da kuɗi ana karkarwa Allah ke Allah sai albarka da alkhairi a cikin abin da ba insha Allah nan gurin za mu tsaya a sati na mai zuwa insha Allah za mu ci gaba sai mu shiga cikin kai tsaye cikin usulul salata idan yanzu kaga dukkanin muqaddimat din da ke da kai mun gansu wadih wannan sune shine tasawwur din da yake suna littafi tamhid din da muqaddimat din da kai wai kada ka ce har yanzu a shiga bakin nan karatu a'a duka muqaddimat din cikin littafin amma a manufan malam wannan cimmuda ce ta fari da ta biyu da ta uku Allah taimaka Allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sai su mu zanna kuma ta mabuna da kuskure Allah ya mata mana subhanallahi wa bihamdihi wa shalla Allahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk